الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 111 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya to madalla ayar da za mu tashi a kanta inda akwai tujul qira'at aya ce ta talatin wato da biyu an gane ko yawwa amma kafin mu tashi kan wannan aya mun yi mantuwa mun yi ƙetare a aya ta goma akwai taujihi da mun ka ƙetare an gane ko yawwa shine wato wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala sun makana aƙibatan labina a sa'usu'a an kaddabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un an gane ko? yawwa alhamdulillahi kasira yahdikum Allah wa yuslih balakum idan muka duba imam nafi' al-madani da imam abu ja'far almadani sun zami almadaniyan da kuma imam abu amr ibn al'ala al-basri da kuma imam yaqub al-hadrami al-basri sun zan al-basriyan da ibn kathir al-makki sun karanta sun makana aqibatul lazina kina aqibatu sai zama to shine ni ismu ismu kana an gane ko yawwa aqibatu sai da manto ismu kana khabar kana shine as-su'a ai kana aqibatuhum asu kana aqibatuhum aswa aqiba kenan ba kuma su ta kasance mummunan makoma an gane ko sai da manto kenan an da an kace an kazzabu bi ayatillah da an wama dakhalat alaihi an gane ko fi kazzabu sai da manto majrurun bi harfil jarri mahdhufun ai thumma kana aqibatul ladina asa'u as-su'a li takdhibihim ayatillah an gane ko yawwa sannan waɗansu malamai sun ce a'a yahtamilu an yakuna an kazzabu khabaru kana ana iya ɗauka kina an kazzabu shine khabar na kana kenan summa kana aqibatul ladina was-su'a sai da munto maf'ulun mutlaq li asa'u an gane ko min ghairi abin min ghairi lafzil fi'l kenan لأنه مصدر كالبشرى kenan sai da mutum sun makana aqibatul ladina asa'u su'a takzibahum bi ayatin lahi an gane ko ko ko shi an yakuna maf'ulan bihi kenan asa'u bi ma'ana iqtarafu kenan sun makana aqibatul ladina asa'u su'a ay iqtarafu su'a ina fata an fahimce ni wasu'a sai da mutum sifa ce li mahdhufin huwa al-maf'ul bihi ala al-haqiqa ai iqtarafu al-fi'lata as-su'a wanda haka ne da ka taujihin wannan qira'a sannan imam ibn amir ad-dimashqi da imam asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyuna sun karanta summa kana aqibatal ladina sun yi ma abin nan ta'un fatha kenan sai zaman to a wadda qira'a shine wato ism khabaru kana muqaddam shi ko suna shi ne a su'a kenan sun makana su'a aqibatal ladina an gane ko sai da mutu as-su'a shine ismu kana aqibata shine khabaru kana to amma dhamma bata bayyana akan su'a ba saboda suna ne mai karewa da alif sai da mutu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara ala al-alif mana min zuhuri min zuhuri hatta afu an gane ko wa an kadzabu shi ko sai da mutu majrurun bi harfil jarri an gane ko yawwa da haka majrurun bi harfil jarri kenan ثم كان عاقبة الذي عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله أي أن كذبوا بآيات الله مثلا يكون فهمت ما يوا كوكما يضمنتو آه هو الاسم أن ذلكو يضمنتو شيء أن كذبوا بآيات الله شيني سونا نكانا أن ذلكو كنا سيضمنتو ثم كان تكذيبهم بآيات الله عاقبة عاقبة عاقبتهم كنا sai zan karshe su karyatar da ayoyin Allah shine abin da sun ka aikata wasu'a ma'mulun li asa'u ala ma sabaqa kenan sai zamanto asa'u su'a kenan shi asa'u yana da alaka ne da su'a an gane ko iqtarafu su'a sun aikata kenan sai zamanto sun makana aqibatal ladina asa'u su'a alladina asa'u su'a an gane ko shi mudafin ne zuwa aqibatal ladina an gane ko kenan summa kana takzibuhum bi ayati llahi aqibatal ladina asau su'a sai da mutum kenan karshen abinda sun ka aikata ma kuma su shine sun karatar da ayoyin Allah wanda kuma karshen al'amarin shi zan karatar da ayoyin Allah kina halaka ta ita ce a karshe gare shi Allah ke mana tsari to wannan wajen taujihil qira'at dazu mun manta mun wuce shi wato ba mu samu munka abin nan nashi ba wallahu ta'ala a'lam to yanzu ayar da zamu je akan ta ita ce aya ta 32 amma kuma ba ta fassaruwa dole sai mun koma aya ta 30 Allah cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqim wajhaka lid-din hanifa kenan ka juyar da huskarka da addini hanifan ka karkace ma dukkan addinai sai addini na gaskiya addinin musulunci bayan an yi zancen mushrikai ne fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha shi addinin musulunci shine fitra ta Allah wanda halicci mutane akan ta domin duk wanda an halitta an halicce shi akan tauhidi tun daga alamul zar wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kaga kowa ya dauko wannan alƙawari zalika dinul qayyim wannan shine addini mi kakke walakin da aksarun nasi la ya'lamu sai dai da yawan mutane ba san haka ba kenan in kaga mutane sun karkace sun ce babu Allah sun saba ma dabi'a su wanda an karice su akan ta shi yasa da mutun ya adda da kafirin da bai yarda da akwai Allah ba da wanda ma yarda akwai Allah yake shirka da ya shiga cikin matsala zai kuma zuwa ga dabi'a shi fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الله وتنسون ما تشركون mun gane wannan da kyau ko yawwa kadiba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'assira fi aqidat ahli sunnah wal jamaa wa radd ala al-mukhalifin fiha daga safha ta 538 zuwa safha ta 549 da kuma al-ahadith al-aqida في الصحيحين التي يوهم ظاهرها التعارض صفحة تقريبير ده سبعين ده آية زوا صفحة تقريبير شدة ده أكو أكوي بيني كركشن ونا آية سيالة تمنيبين إليه كنا ما سميد ده الأمرينكو زوا ده الله nan waɗansu malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da yake nuna in an ka umurci annabi sallallahu alaihi wasallam an umurci al'ummarsa domin farkon magana fa'aqim barbakwai a ce muniban ilaihi sai an ka ce munibina ilaihi wasu suka ce ta'zimi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya nuna umurni ne ga al'ummarsa tunda ya kamata a ce muni ban ilayhi wattaquhu ku ji tsoron Allah wa aqimus salata ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikin kada ku kasance daga cikin mushrikai minal ladina farraqu dinahum daga waɗanda sun ka farraqu dinahum sun ka rarrabe addinin su in ka diba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam safha ta 552 zaka ga bayani minal ladina farraqu dinahum imam hamza da kisa'i sun karanta minan ladina fara dinahum waɗanda sun ka bar addininsu sauran sun karanta farraku an gani ko yawwa kiran waɗanda suka bar addininsu to in an ka ce farraku sun rarraba addininsu ma'ana sun zan rashin son kai da son rai da son zuciya ya sa kowa ya kama gaban shi shi yasa ko addini an ka zo an ka ce za a yi in ba a tsarkake niyya ba an gane ko to sai ka iske mutane sun sa son rai cikin addini wanda shi zai sa wanda duk ya ce ya zo da suna addini ya yaudari mutane to yau da gobe sai an Allah ya nuna mutumin nan ba addini ya dame shi ba saboda shi addini ya ce ayi adalci to kai ka ce ka jagoranci mutane kuma ka ki musu adalci kina wannan ya numi ba addini kake so ba akwai manufarka to sai sun kararraba fara kudidan kuma sun kabar addini su daga fara kai fari kuma fara katani domin duk wanda ya sa son rai cikin addini in bai bari ba wata rana zai bar addini sai zaman to son ran shi ne a addinin nashi a fara aita mai takaza ilaha huwa huwa aya in ta dace da son ran shi to ya yarda ai aiki da ita in ba ta dace da son ran shi ba ka ai aiki da ita kina yanzu addinin ya koma nashi ne ba na Allah da addini to ya za yi mutane su da wannan Allah kai mu da tsari to wa kanu shi'an sai sun karmanto jama'a jama'a ko kullu hizbin bima ladayhim farihun ko wace kungiya ko wace jama'a tana alfahari da abinda ke tare da ita an gane ko wannan ba shi ke haramta ayi kungiyoyi ba da suna addini a'a in dai manufa ta zamanto ta tabbatar da alqur'ani da sunna akan fahimtar magabata to duk sunan da kun ka sadu ba su ne matsala ba Allah ya kire al-muhajirun ya kire al-ansar ai duk musulmai ne to me yasa Allah kira su muhajirin da ansar ko wani a hankalta ma aikin da musulunci amma manufar menene addini ya ci gaba don haka inda dai sunayen za a ko da sunaye sun bambanta amma ya zama to manufar da ake so a cimma guda ce to me ba babu wani abin damuwa to amma mutum ya ce a wannan na sunna wannan na sunna sai ya rusa shi to kaga wannan yana buƙatar a binciki harkan nan in gaskiya ce ake nufi mun gada wani ko to to in muka duba cikin suratul an'am Allah ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay can innal ladina farraqu dinahum nan ko minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a nan kullu hizbin bima ladaihim farihun wa idza massa an-nasu durrun can cikin suratul mu'minun kullum hizbin bima ladaihim farihun fadharhum fi ghamratihim hatta hin an gane ko saboda a bambanta tsakankanin su to aya ta gaba wanda akwai taujihul qira'at a cikin ta wato ita ce aya ta 39 a cikin suratul rum amma dole sai an koma aya ta 38 Allah subhanahu wata'ala ce fa'ati dal qurba haqqahu ka ba ma'abucin kusanci haƙƙinsa dan uwarka ko ba haka ba ka ba shi haƙƙinsa gurgudu abinda kamata mu gani da Allah zai baka duk kuɗin duniya ka raba ma ƴan uwarka wani sai ya ce ka mai ba daidai ba saboda mutane ba yadda kake musu daidai tunda annabawa mutane sun musu musu ba daidai ba an gane ko to kenan babu wani mutum a duniya wanda mutane za su yi da abin da yake akan shi sai dai kai kai kokari tsakaninka da Allah kai iya kokarinka ba sai kuma na fahimta ba saboda wai dan kaji wani yan uwa suna zagi ne ba bai musu alheri bane mm dabi'a ce ta wadansu mutane wani hasada ce sai ya zage ka wani kuma a'a yana zaton kana da abu ne fiye da abin da kake bashi hana mai na kai kai kuma Allah ya san tsakaninka da Allah ba ke abin da Allah hori maka da kake bishi shine an rikicin duniya to fa'ati dal qurba haqqahu ka ba ma'abucin kusanci haƙƙinsa kaga sai ka zal qurba saboda mushirun bil illa me yasa an kace ka bashi haƙƙinsa saboda dan uwanka ne li qurbihi minka wal miskin da miskini me yasa an kace ka bashi bashi haƙƙi saboda talaucin shi wa ibn sabil da dan matafiyin shi ma an ce ka bashi saboda ni saboda kasancewa shi na akan wannan tafiya kan balaguro bai da hali guzuri ya yanke masa an gane ko to a cikin suratul isra wa ati zal qurba Allah ce nan ko fa ati zal qurba da fa'un ne intabih wa ati can wa ati zal qurba haqqan wal miskin wa ibn sabil sace wala tubdil tabdila nan ko fa fa ati zal qurba haqqan wal miskin wa ibn sabil sace zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine mafi alkhairi ga waɗanda suke neman fuskar ubangiji suke yi don Allah wannan ba shi ke nuna ba a cewa a Allah bai da fuska a tunda ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali ikram zaka isbatin wajhu ga Allah amma kamar sanin kaifiya zuwa ga wajen Allah mun gane wannan yake ko to zalika khairun wannan shine mafi alkhairi ko ko zalika khairun wannan shine alkhairi domin idan baka ba dan uwanka hakkin sa ba ai babu wani alkhairi a cikin sa an gane ko wasu kuma su ya ala taslimul jadali doke cewa ma in baka bashi alkhairi ne to in ka bashi ne mafi alkhairi mai hankali kuma yana al'umma kanci abinda mafi alkhairi fiye da abinda yake alkhairi akan at-taslimul jadali Allah ce to wa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabauta sai kawo mi ulaika ma'rifa ne al-muflihuna ma'rifa ne khabar mubtada da khabar sun zama ma'rifa ya zami ta'riful juz'aini an gane ko to tun da ya za an yi ta'ariful juz'aini sai ya zama to mi hasr kenan ga hum kuma shi ma damirul fasl ya dalla hasr kenan hasr bi ne waɗannan su kadai ne su kadai ne masu rabauta sai Allah subhanahu wata'ala ce wa ma ataitum min riban duk abinda kun ka bayar ataitum bayarwa ibn kathir al-makki ya karanta wa ma ataitum duk abinda kun ka zoma kenan nan ataitum bayarwa ataitum kamar kun aikata wannan aikin an gane ko min riban na riba an gane ko to wama ataitu min riban ko wama ataitu min riban qira'at ibn kathir min riban liyarbu wa fi amwalin nas an gane ko dan saboda abin ya haɓaka cikin dukiyar mutane kidan kuna son ku samu ƙarin dukiya shi kuma imamu nafi da abu ja'far imamu nafi al-madani da abu ja'far al-madani sun zan almadaniyani da kuma imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta li turbu dan ku ƙara fi amwalin nasu a cikin dukiyar mutane ko fala yarbu inda Allah ba zai karu ba a wajen Allah subhanahu wata'ala ba sai ko mun fahimta ba yawwa ba zai karu ba a wajen Allah subhanahu wata'ala kenan duk abin da kun ka basuwa na riba don ya ƙara a cikin dukiyar mutane ma'ana ribar da kuke mu'amala da ita don ku sa tsammanin kamar liyar buwa don ya ƙara ko liturgu don ku ƙara ma'ana kusan ko ya zamanto mu'amalar da kun kai ta riba sai kun ka ba waɗansu mutane riba kan ba mutum miliyon ɗaya ya kawo ma miliyon ɗai da jika ɗari ai kana ganin dukiyar shi ta ƙaru ana ganewa kenan liyar buwa don wannan dukiyar da ka bayar don ta ƙaru ko liturbu daga arba yurbi tun da liturbu ƙira'a ta nafi da abu ja'far da yaƙub fi'ili ne ruba'i arba ne yurbi shi kuma wancan liyar buwa an gane ko don ya haɓaka an gane ko daga raba yarbu ne kenan nan sai ya zamanto duk abin da kun kai mu'amala ta riba kabbasuwa sai ka sa tsammanin zai ƙara ma dukiyar wancan to shi nake sa tsammanin ta ƙaru falayar bu inda Allah wannan dukiya ba ta haɓaka ma'ana ba za ta yi albarka ba ko kuma a'a mutum da yake mu'amala da riba sai ka kamai kuɗi naka a sa don a yi mu'amala da riba falayar bu inda Allah ko kuma a'a su waɗanda suke sa tsammanin in an ba su abin zai ƙaru falayar bu inda Allah ba zai ƙaru ba shi yasa Allah ce yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana tauye dukiyar da akwai riba a cikin ta sai Allah ce wa ma ataitum min zakatin amma abinda kun ka bayar na zakka turiduna wajha Allah wanda kuke neman yarda Allah da shi kuna neman fuskar Allah na da kuna neman yarda Allah duk da yake ba a kore sifa ta wajhu ga Allah an ka ce fa ulaika humul mud'ifun waɗannan su ne al mud'ifun waɗanda suke masu ribanyawa ko ka ce nan al mud'ifuna masu riɓanyawa ya zamanto ma'ana an ce utulka smul fa'il wa uridu bismul maf'ul ana nufin masu riɓanyawa amma ana nufin waɗanda Allah zai riɓanya musu masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha ko kuma zanto a fa'ula'ika humul mud'ifuna waɗannan su ne masu lillimkawa bushara ce Allah zai lumka musu tunda suna yawaitawa ba sani ko mun fahimta ba tunda mud'if ismul fa'il mud'af kuma ismul maf'ul ban sani ko mun fahimta ba yawwa to kaga yadda qira'o'in suke idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan aya wa ma ataytum min ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun ko al-mud'afun sai suke cewa ita qira'a li turbu dan ku ƙara kenan ko ku haɓaka an gane ko qira'a ta nafi' da Abu Ja'far da kuma Yaqub al-Hadrami al-Basri an gane ko to ita qira'a ta abin nan li turbu tunda wa ma ataitum min riban li turbu dan ku haɓaka an gane ko to an ce muwafiqa ma qablaha ta dace da abin da ya gabace ta wa ma ataitum damiri na ataitum ana wajen da ku abin da kun ka bayar kenan liturbu don ku habakar kaga sun zo khitab da khitab ita ko qira'a liyarbu wa fi amwalin nasi an gane ko dan ya habaka a cikin dukiyar mutane ita ma muwafiqatun ma ba'daha min al-ghaibi ta dace da abin da yazo irin bayanin ta na ghaibi uslubul ghaib na abinda uslubul ghaib na wanda baya nan wa huwa qawluhu fala yarbu inda Allah ka gani baya haɓaka shi wannan abin a wajen Allah ban sani ko mun fahimta ba yawwa to aya ta gaba sai Allahu alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku bai ce wa khalaqakunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas thumma razaqakum Allah shine ya arzita ku kuma haka nan ba sun mayumitukum Allah shi ne zai kashe ku asalin yumitukum yumyitukum daga amata ne asalin amata amwata ne in mai ya'un ne amyata ne mata ya mitu sun mayuhiyikum Allah kuma shi ne zai raya ku asalin shi yuhiyikum sai an ka ce yuhiyikum an yi alƙalbu wa naƙi an naƙi an ɗauke yuhiyikum yuhiyikum sai an ka ɗauke ahya yuhi ahya ahya to ya ɗin nan ahyaya ne yuhiyu haka ne asalin shirki af'ala yufilu Allah ce halmin shuraka'ikum shin cikin ababen da kuke tarayya da su kuke bauta ma kuke hada su da Allah wajen bauta man yaf'alu akwai wanda yake aikatawa min zalikum na wancanen ku inji malaman dauri bai ce ulaikum ba saboda min zalikum ai almazkur wadancan abubuwan da anka faɗa wanda Allah yake aikatawa min shay'in cikin su akwai mai aikata wani abu babu sai Allah ce to subhanahu wata'ala subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah wata'ala Allah ya daukaka amma yushrikun na daga abin da suke yin shirka da Allah subhanahu wata'ala da shi imamu hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyu sun karanta amma tushrikuna bitta'i kenan bitta'il khita Allah ya ta'ala ya daukaka subhanahu Allah ya tsarkaka wa ta'ala Allah ya daukaka amma tushrikuna na daga abinda kuke yin shirka da shi ya ku mushrikai mun gane ko yawwa to idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 226 zuwa safha ta 227 suke cewa qira'a ta hamdu da kisa'i da khalaf amma tushrikuna an gane ko ita ce qira'a bil khitab kenan sun ka ce uhtujja li qira'ati al khitab bis siyaqi ita an kafa mata hujja da siyaqi fa innaha mahmulatun ala al khitab qablaha an hankalta ma an dauke ta akan tsarin khitab da ya gabata uslubi na khitabi na magana kai tsaye da Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum kaga bai ce khalaqahum ba thumma razaqakum bai ce thumma razaqahum ba ban sani ko mun fahimta ba yawwa to ita ko subhanahu wata'ala amma yushriku da qira'a ta jamhur saboda an hankalta ma cewa wato kamar na an yi iltifati ne min al khitab ila al ghaiba saboda kamar busu cancantin ma Allah subhanahu wata'ala ya magana da su nan ko da an kace an yi magana da su mubashiratan dan Allah ba tsoron su yake bishe sace amma tushriku da ko wace akwai yadda za a juya ta kun gane ko kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 872 to aya ta gaba sai Allah ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr banna ta bayyana fil barri bisa tudu inji malaman zauri ma'ana bisa man kasa wal bahri da kuma teku saman ruwa kenan bima kasabat aidin nasi saboda abinda hannayen mutane sun ka aikata na ana nufin abinda mutane sun ka aikata dan ba da hannu ɗaya mutane sun aikata banna ba amma saboda shi hannu galibin banna da shi ake aikatawa mun gane ko nan kenan sai da mun to utliqal juz'u wa urida bihi kullu abinda mutane sun ka aikata sai Allah ya ce mi bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi amilu an gane ko imamu rawh wanda rawi ne na Yaqub da imamu ƙumbul wanda rawi ne na ibn kathir sun karanta linudhiqahum dan mu ɗanɗana musu sauran qurra kuma sun karanta liyudhiqahum dan Allah ya ɗanɗana musu to in yace linudhiqahum an gane ko sai zaman tonan wato an hankalta ma wato uslubul khitab annunu litta'zim linudhiqahum dan yace Allahu allazi khalaqakum kaga sai ce linudhiqahum duka an yi isnadin fi'ilin zuwa ga Allah bi tamiril wato bi uslubul khitab dan mu dan dana musu ba'd allazi amilu sashen abinda sun ka aikata la'allahum yarji'una ta rayuwa su dawo to shi ko linudhiqahum ba'd allazi amilu kana ai duka saboda yace subhanahu wa ta'ala kaga ni subhanahu wata'ala wato tsarki ya tabbatar mishi ko Allah ya ɗaukaka an gane ko bai ce subhani ba wata'alaitu sai ya zama to kenan uslubul mi uslubul ghaibi ne to li yuziqahum ba'd alladhi amilu yawwa tunda asalin subhanahu ai subhanallahi ne wata'ala amma yushriku an ji wannan ko kadiba cikin alqira'at wa faruha fi tafsir wal ahkam safha ta 880 yawwa tau aya ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce aya ta abin nan ta 46 inda Allah ce wa min ayatihi shi daga cikin ayoyin Allah an yi rusilar riyaha Allah ya turo iska daban-daban nau'i daban-daban ibn kafir al-makki da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda al-kufiyuna ne guda uku sun karanta an yursilar riha Allah ya turo iska in an ce ar-riha nan yana yawa Allah ya turo iska guda wadda ta doshi hanya guda an gane ko sai ta zama al-ahdiyya ce ar-riyaha ko qira'a ta jamhur shine Allah ya turo iska daban-daban don iska na iya fitowa bangarori daban-daban ko kuma a'a an yursilar riha al-satazan jinsiyya ce kenan Allah da aljinsiya ko da mufrad ne ta koma jam'i shi kuma wancan arriya da ma jam'i ne sai da mutu sun haɗi Allah ya turo iska daban-daban mubashiratin wanda tana ɗauke da bushara to ya Allah ya turo ta mubashiratin wali yuzikakum min rahmatihi sai da mutu shi mubashiratin suna ne mushtaqqun yana ɗauke da illa litabshiri wali yuzikakum min rahmatihi don Allah ya ya dandana muku rahmar shi sune ruwa wali tajriyal fulku bi amrihi kuma don saboda teku an gane ko ta tafi a cikin ruwan tunda in babu ruwa ai babu zancin teku ta tafi wali tabtagu min fadlihi dan ku nemi falala ta Allah subhanahu wa ta'ala wala allakum tashkurun dan saboda ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba sani ko mun fahimta ba in ka diba can cikin suratul jasiya al-ramma akwai Allahu alladhi sakhara lakum al-bahra an gane ko litajri al-fulku fihi bi amrihi can cikin jafiya akwai fihi nan kuma babu fihi in tabe taw to wannan an samu taujihin wannan ta haka yana da kyau dalibin ilimi ya hatara saboda sabanin qira'atu wani lokaci yana iya kawo kawajen sai ka san yadda za ka yi ka kowace qira'a ka yi taujihinta an gane ko yawwa shi yasa ilmul qira'at mun fada ana iya istikhrajul qawaid an-nahwiyya was-sarfiyya ta cikin ilmul ilmul qira'at sannan kuma ana istikhrajul qawaid al-balaghiyya a cikin shi da haka waɗannan guda uku dole sai kai kokari ka san yadda ake taujihin su in an ka sabu sabanin kalma wazaninta i'rabinta sannan kuma wace ka'ida ce ta balaga akwai karshen wannan kaga aikin ho ba karami na ba Allah ya taimake mu to idan muka duba aya ta gaba da zamu dauka ita ce aya ta 48 inda Allah ce Allahu alladhi yursilu riyaha Allah shine wanda yake turo ar-riyaha ko ba ka bane yawa iska an gane ko hmm abin nan eh Allahu alladhi arsala ar-riyaha ina zuwa kadan نعم أرسل الرياح آه أوكي أوكي أوكي أوكي إيه أشينا wajen wa min ayati an yursila riyaha mubashiratin afwan wato nan sai ya zamanto eh, qurra da jam'i sun ka karanta shi wagga aya Allahu alladhi yursilu riyaha ita ce akwai sabanin qira'at an gane ko Allah shine wanda ke turo iska daban-daban Imam Muha- eh, Ibn Kathir da Hamza da Kisa'i da Khalaf sune sun karanta ar-riyaha an gane ko kina Allah subhanahu wataala shine ke turo ar-riha in ka ce riha al-ahdiyya iska ko kuma ar-riyaha iskoki daban-daban ar-riha al-jinsiyya tana nufin iska daban-daban intabih yawwa to Allah ce fatusiru sahaban sai ta motso sahaban girgiji ko shi wannan iskan fa yabsutuhu fis sama'i kayfa yasha sai ya yada wannan iskan ya yada wannan girgijin a sama kaifa yasha yadda Allah subhanahu wataala ya so muna ganewa ko yawwa to sai Allah subhanahu wataala ce wa yaj'aluhu kisafan kenan Allah yana son ya ce zamanto girgije wanda yake mai karfi wani saman wani kisafan an gane ko to sai malamai suke cewa idan muka duba eh, imam eh, abu ja'far eh, al-madani da imam ibn amir al-dimashqi an gane ko bi khulufin an hisham shi hisham eh, rawi ne na abdullahi ibn amir amma shi fuska biyu gare shi sun karanta bi iskani sin an gane ko kenan sun yi wa mi sinu sukuni wa ya alhu kisfan sai ya zamanto kenan suna ne mufrad Allah yana son ya ce zamanto babban girgije ko kuma ya zamanto jam'i ne na kisfa kamar yadda ake cewa sidratun wa sidr to ya an yi mata sukuni amma an ka ce wa ya alhu kisfan sai ya zamanto jam'i ne na eh, na kisfa an gane ko domin ana cewa qit'atun jam'i sai a ce mi qit'a Allah ya sanya shi da munto girgije mai yawa dai a takaice ko kuma ya zamanto babban girgije fatar alwadqa yakhruju min khilalihi sai kaga alwadqa ruwa yakhruju yana fita min khilalihi a tsatsagiyar wannan mi wannan girgijen fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan Allah ya shafa da wanda ya so da wannan girgijen cikin bayinsa idza hum yastabshirun sai kaga su suna bushara mun gane ko to wa in kanu Allah ce duk da yake sun kasance min qabli an yunazzala alaihim kafin a saukar musu da shi an gane ko imamu ibnu kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri al-basri sun zammi al-basriyani sun karanta wa in kanu min qabli an yunzala alaihim kafin a saukar musu an yunzala alaihim an gane ko shi ko an yunazzala daga nazzala yunazzilu tanzilan an yunzala daga anzala yunziru inzalan to min qabli an yunzala alaihim kafin a saukar musu ko kace an yunzala kafin a saukar musu da shi girgije mai sauka lokaci guda ko an yunzala kafin a rinka saukar musu da shi akwai wanda yake sauka daga lokaci zuwa lokaci ko kuma in ka gara maka ce dun ma'anar su daya an yunzala alaihim min qablihi kenan gabanin shi shi wannan girgijen ko ruwan la mublisina sun yanke kauna daga rahmar Allah ana zafi mutane sun bima an lallabe kawai sai ga ruwa Allah ce to fanzur ka kalla ila asari rahmatillah zuwa ga asa wato kana iya cewa kufai ko alamomi an gane ko yawwa idan muka duba imamu hafs wanda rawi ne na a, asim al-kufi sai kuma imam ibn amir الدمشقي سي حمزة الكسائي دخل في كوفيون سن كرنتا إلى آثار رحمة الله كنا جمع إننا أثر كوفي muna gani ko yawwa su ko wato sauran ƙurra sun karanta shi fanzur ila asari rahmatillahi ka kalli asar kufai sai zama to wancan jam'i ne wancan kuma mi wancan mufrad ne asar guda ne aiko to ana iya cewa asar shine alama kina alamomi waɗanda sun ka bari muna ganewa ko yawwa to in ka gara maka ce asar jam'i ne asar kuma guda saboda ruwan gaba ɗaya an kalli shi da kanshi gaba ɗaya asar ne asar rahmatillahi tunda ruwan in ya sabka akwai tasirin da zai bari asar kuma sai a hankalta ma ruwan sun sabka lokaci daban-daban suna barin asa ko ko a'a asa wato alamomin da sun ka bari sannan kuma asari rahmatillahi asar mufrad ne rahmatillahi ma'rifa ne tunda an yi idafan rahma zuwa ga Allah sai ya zama to al mufrad al mudaf ila al ma'rifa ya kuma mi ya kuma jam'i ka kalli asar alamomi ko tasiri na rahmatillahi rahama Allah na ruwa kaifa yuhyi al arda ba'da mautiha yani Allah yake rayar da ƙasa bayan ta mutu an gane ko yawwa kaifa yuhyi al arda ba'da mautiha ko kuma ka maida zuwa ga asarkin an gane ko in mun ce fanzur ila asar rahmatillahi kaifa yuhyi al-arda ya ne wannan tasirin yake rayar da kasa domin shi ana iya cewa ruwan sun rayar da kasa ta fuska Allah sun yansu sababi ko ana iya cewa Allah ya rayar da kasa saboda shi ya sanya ruwan sun kazan sababi amma a kira asar to ba a cewa kaifa yuhyi Allahu al-arda damir ya kuma zuwa ga asar tunda asar nan a matsayin menene shi matsayin jam'ina inda an ce kaifa tuhyi al-arda sai in mun dauke shi asar mu'annas ne wato jam'i ne yana izmin tuwa mu'annas ne lafazi sai Allah ce to inna zalika la muhyil mauta lalle wanda ya rayar da wannan kasa zai rayar da matattu oh wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai amma idan da za a yi fassara wanda ta dace sai a ce wa huwa shi Allah ala kulli shay'in shi kadai ne akan dukkan komai qadirun mai iko shi sai taqdim wa ta'khir yayi taqdim wa ta'khir saboda fasila ta zo daidai abin nan nan ba wadancan fasila ba ne saboda ikhtisas ya bayyana mun gane ko ya nuna Allah shi kadai ne yake da iko akan wannan tawwa taw sai Allah subhanahu wata'ala ce wala in arsalna rihan idan mun ka turo iska fara'auhu sun ka ganshi musfarran fara'auhu wadansu malamai sun ka ce sun kaga iskan an gane ko wasu ka ce fara'auhu in sun kaga girgiji tun da iskan tare da mishiki tare da girgiji lavallu min ba'dihi za su koma bayan shi an gane ko yakfurun suna kafirci in sun gane ki yayi fatsa-fatsa ko kuma wala in arsalna riha in muka turo iska fara'ahu suka ganshi musfarran abincin da sun ka noma ya fara lalacewa iska zai tafi da shi an gane ko la zallu min ba'dihi yakfurun za su kuma bayan suna kafircewa ma'ana in sun ga matsalar ta wuce iskan ya wuce bai yi musu illa ba ko kuma bai illata abin da sun ka shuka ba ko ko girgijen dai bai yi musu illa ba a shikenan sai su kuma suna kafirci ma'ana kenan ashe alamun tsoro shi ke sa su yi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya to Allah kai wani tsari sai Allah ce fa innaka la tusmi'ul mauta kai annabi sallallahu alaihi wa sallam baka iya jiyar da matattu an gane ko mun yi taujihin qira'o'i daban-daban mun ka duba innaka la tusmi'ul mauta da a cikin suratul an-naml ko babu fa'u to innaka la tusmi'ul mauta fa innaka na anan kai baka iya jiyar da matattu wala tusmi'u summa du'a baka iya jiyar da asumma kurame addu'a kira imam ibnu kasir al-makki ya karanta wala yasma'u summu du'a kenan kurma baya jin kira idza wallaw mudbirin idan sun ka juya sun ka bada baya an gane ko to amma cikin suratul abin nan suratul anbiya'i wala yasma'u summu du'a idza ma yunzaruna ni can ina fata mun fahimce ni ba idza wallo mudbiri da bane an gane ko yawwa Allah subhanahu wataala yake cewa qul inna ma unzirukum bil wahyi ko ba ka dan bane sai ce mi wala abin nan yasma'u summu du'a kiran kurma baya jin kira idan idan ma yunzaru idan an kai musu gargadi ibnu amir ad-dimashqi shi ya karanta wala tusmi'u summa du'a kidan kai annabi sallallahu alaihi wasallam baka ji yadda as-summa kidan nan ibnu abir shine karanta wala tusmi'u summa a cikin suratu al-anbiya amma sai zaman to idza ma yunzaruna an kace idza wallau mudbirina shi a cikin namli da kuma suratu ar-rum Allah ce to wa ma anta bi hadil ummi an dalalatihim kai ba kasance kana shiryar da makafi ba daga batarsu an gane ko hadi sai zaman to ismul fa'il ne ko ba karan bane imamu hamza ya karanta wa ma anta tahdil umya kai baka kasance ba zaka shiryar da al'umya makahu tahdi kana shiryar da al'umma yake dan makahu sai zamanto tahdi fi ili mubari'i ne ko marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma al muqaddara ala al ya mana min zuhuriha afiqan to kenan ba bi hadil umi nan jumla ce ismiya an gane ko sannan khabar kintami shi ma ismu ne kenan tadullu ala thubut min al janibayn shi kuma ma anta nan jumla ce ismiya amma tahdil umya an gane ko khabar kinta fi'ili ne mudari'i fi tajaddud wa takrar kenan nan bi hadil umyi afadat athbut min al janibayn min al mubtada wal khabar tahdil umyi afadat athbut wa tajaddud wa takrar fi al khabar mun gane ko yawwa kuma anta bi hadil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba kowa kake jiyarwa ba sai wanda yake imani da ayoyin fahim muslimun su ne suke miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mu daga cikinsu kuma ya tabbatar da mu daga cikinsu har ranar da za mu haɗu da shi yawwa to abin da ya kamata mu gane wa ma anta bi hadil ummi ake karantawa can bi hadil ummi don idafa ne an kai shi ko tahdil wa ma anta eh, tahdil umya nan sai da manto ya'un eh, abin nan za a yi mata fatha don mafulun bihi ne sai Allah subhanahu wataala ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin Allah ne ya halicce ku daga rauni mun gane ko lokacin da an ka haifi mutum ai daga rauni ne ko yawwa thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa sannan Allah ya sanya bayan rauni mi karfi kana dan karami kana kwance ko zama baka iya ba kwance na kake haka kai inda zaka iya zama haka kai inda zaka koyon tafiya kana faduwa kana tashi haka inda zaka yin karfi to sun maji alin ba'd dafin quwwa sun maji alin ba'd quwwatin da'fan bayan karfi kuma sai rauni shi fara zuwa girma ya fara kamawa sai Allah ya sanya rauni wa shayba in tabi shayba ta'ul marbuta ce ba sha wa shayba sai kuma Allah ya sanya wa mutum tsuha sai an kai in mutum ma ya kai wani matsayi sai ya koma kamar yaro kuma sai an yi mishi wanda ba masu imani malamai suka ce waɗanda suka abin nan su ba su kai wannan wuri shi sa Allah ce wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'da ilmin shay'a a cikin nahli ko ba'da ilmin shay'a a cikin suratul hajj kenan nahli ta addamin an gane ko sai Allah ya ce mi yakhluqu ma yasha'u Allah yana halitta abin da ya so wa huwa al-alimul qadir Allah shine al-alimu masani al-qadir kuma mai iko to idan muka duba imam abin nan hamza wanda rawi ne na rawi ne na kufa abin nan hamza ƙari ne na kufa nike son na ce da imamu asim an gane ko to bi khulufin an hafsin shi hafsi yana da saɓani sun karanta bi fathi dot an gane ko kina allahu alladhi khalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة sauran ƙurra in mun ka hidda hamza kuma mun ka hidda shi hafs tun da shi hafs fuska bi gare shi sun karanta Allahu alladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'd du'fin quwwa thumma ja'ala min ba'd quwwatin du'fan wa shayba malaman da suke kula da asanidul qira'at sun kace shi hafs yana da fuska biyu daga min daga asim da da'afin da dofin amma dai wanda ake gabatarwa mai fata sun ka ce saboda wannan aya ita ce ake ganin bai ruwaito ta ba daga daga imam asim sannan ta ba a gane shi ba gare shi to saboda tana da huska biyu sai an kan sata da huska biyu tun da da'afin ne da dofin wasu na karanta da'afin wasu na karanta dofin zai kira atin ba su yi ta daga wani wadansu malamai suna faɗin wannan wallahu ta'ala alam to to aya ta kusa ta ƙarshe bari mu gani Allah subhanahu wataala ce akwai akwai taujihi aya ta 57 da aya ta 60 sai dai ba mu iya taujihin su dole sai mun haɗo su da ayoyin da suke gaban su Allah ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsayu yuqsimul mujrimuna mujrimai za su yi rantsuwa ma labisu ghaira sa'a ba su zauna ba sai dan lokaci kadan kaga nan sa'a nan lokaci nan kuma as-sa'a kiyama duk da yake kalmar guda ce amma ma'ana tana iya mi tana iya canzawa sai a yi hattara a ba ina fata ana fahimta ta yawwa to sai Allah ce mi kazalika kanu yufakuna kamar haka ne an kasance ana juya su domin mi domin can ma duniya sun kasance suna rantsuwa akan ƙarya an gane ko yawwa tunda sun kasance suna ƙarya nan ba lahira ƙarya su su yi Allah ce yawma ba'athumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun ko ba haka nan bane yawwa to sai ayi hattara da haka ƙarya ita ce aikin su sai sun ka azama nan hakan gana za su yi ta tahiya sai Allah ce wa qala alladhina utul ilma sai waɗanda an ka ba ilimi wal imani da imani don ilimi in babu imani bai aiki ba ko wani addini na ko ba na addini bane laqad labistum fi kitabillahi haqiqa kun zauna fi kitabillahi a cikin littafin Allah ila yawmil ba'ath ya zuwa ranar sakamako kuna nan rubuce fa hadha yawmul ba'ath to ho yau ranar ta yadda mutane ce ita ce ranar kiyama walakin nakum kuntum la ta'lamun sai dai ku ne ku sani ba subhanallah Allah ce to fa yawma idin wannan rana la yanfa'u alladhina zalamu ma'aziratuhum azzalumai uzurinsu ba zai amfane su ba don ko sun bayar ba za a karɓa ba an gane ko shine la yanfa'ul ladina zalamu ma'aziyatuhum al-kufiyuna in mun ce al-kufiyuna a qira'a goma sune Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf in kuma qira'a bakwai ne Asim da Hamza da Kisa'i Khalaf bai cikin su kina cikin ruwat an gane ko kinan fa yawma idin wannan rana la yanfa'ul ladina zalamu ma'aziyatuhum uzurin azzalumai ba zai ba zai amfane su ba sauran qurra sun karanta la tanfa'ul ladina zalamu ma'aziyatuhum kenan uzurin azzalumai ba zai amfani su ba ma'azira mu'annas ne ni mu'annas ne lafzi shi yasa an kace la tanfa'u a hankalta ma wato ta'un da tazo shi ko la yanfa'u a hankalta mishi mu'annas ne ghairu haqiqi shi yasa an kai tafkirin sa ko ko an dauki ma'azira bi ma'anal ufu sai an kace la yanfa'u alladina zalamu ma'aziratuhum wala hum yusta'tabuna ba za a nemi an gane ko su bada neman yarda ba ista'taba amma talabar rida ya nemi yarda ba za a ba su damar su nemi yarda Allah ba don ba nan da ake neman yarda Allah ba a ina ne ake neman yarda Allah duniya sai Allah ce wala qad darabna wala qad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal wala qad darabna mun buga lin nasi ga mutane fi hadha alqur'ani a cikin wannan alqur'ani min kulli masal na daga ko ne misali an gane ko yawwa idan muka duba cikin suratul zumar don sauran wurare cikin alkur'ani wala kad sarrafna sarrafna ne an gane ko amma ita suratul zumar da ita da wato abin nan suratul rum suna da darabna an gane ko wala kad darabna linnasi ko ba karan bane nan ma wala kad darabna linnasi fi hada alqur'ani fi hada alqur'ani min kulli masalin la'allahum yatadhakkarun a cikin suratul zumar a aya ta 27 nan kuma walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masalin min kulli masal wala in ji'tahum bi ayatin nan ne bambancin su mun buga wa mutane a cikin wannan al-qur'ani an gane ko min kulli masalin ko ne irin misali wanda ya kamata su yi imani amma Allah ce wala in ji'tahum bi ayatin idan ka zo musu da aya la yaqulanna alladhina kafaru kafirai za su ce in antum illa mubtiluna ku ba komai bane face makayyata Allah ce to kazalika kamar haka ne yatma'u Allah Allah yake yumkewa inji malaman zauri ma'ana yake rufewa ala qulubil ladina la ya'lamuna akan zukatan waɗanda ba su da sanji fasbir kai hakuri inna wa'dallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne wala yastakhifannaka alladina la yuqinuna wannan ita ce qira'a ta jamhur sun karanta da nunu tawkid as-saqila shi kuma imamu ruwais ya karanta wala yastakhifanka an gane ko nunu tawkid almin alkhafifa yastakhif wato yastakhifanka yastakhifanka nunu tawkid alkhafifa shi kula yastakhifanaka almi asfaqila to yan kawo asfaqila yana nuna cewa abin yafi karfi kenan kada waɗanda ba su yi yaqini ba yastakhifanaka su yi wasa da hankalinka ta Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqina to yastakhifanka kenan ko ya zamanto saboda karhin kafircin kafirai da irin gwagwarmayar da aka yi da su muwajaha to in waɗancan ƙananan na sai a ce wala su tafi fanka in kuma manyan na arama ko da mutu a farkon al'amarin ya su tafi fanka amma yau da gobe jibi da gata al'amma suna ƙara wani ana ƙara ƙari Allah ya kyauta da wannan shi dai ne ina ganin ya kawo mu ƙarshen suratul ar-rum kuma lokaci yayi halinsa sai mu dakanta a nan insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya so abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته